الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar biyu ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 29 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 102 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim walafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin iqtida'us siratal mustaqim yana karantar da mu ne aqidan musulunci dangane da alwala wal bara' ibn taymiya yana kawo mana ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ingantattu da fasarar malaman farko dangane tabbatar da cewa wajibi ne musulmi ya gujewa tafarkin kafirai sawa'un kafiran nan maguzawa ne zuriyan koko kafirai ne masu littafi irin yahud da nasara Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi zamu tashi inda mala yake cewa faslun wa min almuharramati al'uqufu al inda alqabri mala yace ga wata gaba na daga cikin abubuwan da suke haramu waɗanda suke da alaƙa da mu'amala da kabari al'ukufu inda alƙabar shi ne mutum ya je ya zauna zaman dirshan da sunan ibada a bakin kabari kamar yadda ake zaman itikafi a masallaci mutum ya zauna a masallaci ba shi da aiki in ban da salati da tasbihi da katin alƙur'ani da sauransu da wannan shi ne itikaf ya zama kuma mutum yana azumi kamar yadda ƙur'ani ya bayyana dangane da ainihin wannan ibada wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid to ana samun wasu waɗanda suke tafiya bakin makabartu da kaburburan shehunnai da kaburburan waliyai sai su zauna a wurin suna ibada da azumi a bakin su to wannan haramun ne wal mujawara indahu da kuma al mujawara makwabtakan kabari asali malaman musulunci suna da wata al'ada ta mujawara shine mutum ya tafi ƙasar makka ya je ya kama gida ya zauna kusa da harami ya samu masauki a kusa da harami na makka ko na madina aikin shi kawai dawafi da sallah da karatu ko karantar da ilimi ko nazarin ilimi ko ainihin tilawa alkur'ani wani yakan shekara ɗaya biyu wani shekaru da yawa wani ma har zama ya kama shi ya zama ɗan makka da sai ka ji an ce wane wane ya yi mujawara wane wane ya yi mujawara to irin wannan mujawarar da ake a ƙasar makka ko ƙasar madina don neman falalar waɗannan wuraren da natsuwa a wurin wajen bautar Allah da yaɗa ilimin addinin musulunci to haramun ne mutum ya je ya yi ta a wajen kabari wa sinadatahu ko kuma mutum ya zama sidanatahu mutum ya zama shine wato agent ko mudawwafi wanda zai zauna a bakin kabarin yana wa mutane jawabi yana nuna musu yadda ake yin ziyara ta bid'a yana nuna musu kayan tarihi da ragowa da ragowan abubuwa kamar yadda zaka samu idan ka je hubbaran shehu dan hudiyo Allah ya gafarta mai a Sokoto akwai mutane da dama a wurin dattawa ne wasu malamai ne ma so to say wasu kuma yan boko ne masana tarihi suna suna zauna a wurin aikin su kenan yau mutane bayanai da tattaunawa da mutane da nuna musu wurare wasu kuma suna karban sadaka da sauransu wannan mamala yace duka babu kyau wa ta'liqis sutura alaihi da kuma mammanna labulaye sanya labule a rulluba kabari a sa mishi labule a samu wani kyalle a rubuta ayoyin alqur'ani kala daban-daban ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yadhanun kaza kaza kaza koren kyalle abu azazzana ainihin ayoyin alqur'ani da calligraphy a jiki a mammanna a jikin kabari ko a manna a jikin ɗakin da kabarin yake ciki irin yadda ake wa ka'aba ka annahu baitul lahil ka'aba kamar yadda ake sawa ka'aba kiswa ake saka ya mata riga to a sa ma kabari irin wannan riga babu kyau wanda kuma za ka ga duk waɗannan kaburburan da ake zuwa ziyara haka suke kabarin Inyas a birnin Kaulaha haka yake kabarin Shehu Dan Hodiyo a nan ainihin ƙasar Sokoto haka aka mishi kabarin Abdullahi Gwandu a ainihin ƙasar Gwandu Allah gafarta musu duk haka akai kabarin al-Imam al-Maziri a kasar Morocco haka suka mishi kabarbura da dama a kasashen Turkiya da Iraki da ainihin Iran da Misra da Syria da nan Najeriya zaka tara ana musu irin waɗannan ɗabi'u na maguzanci wanda ainihin wato ba daidai bane wallahu almusta'an ma sani wannan janja ba ta nuna wa lafiya lau ba matsala oh okay mala ya ci gaba da cewa fa inna qad bayyana anna nafsa bina'il masjidi alayhi manhiyun anhu bi ittifaqil umma yace mun bayyana a baya cewa asalin aikin gina masallaci akan kabari manhiyun anhu abu ne da aka yi hani daga barinsa an hana a yi hakan da ittifaqin malaman musulunci muharramun bi dilalati sunna an haramta shi sunna ta haramta fa kaifa idza dumma ila zalika mujawara fi zalikal masjid to me kake gani kuma aka ƙara kawo bayani akan cewa ai bayan an gina din mutane suna zuwa su zauna zaman ainihin mujawara makwabtaka da kabarin wal ukufu fihi ka'annahu al masjidul haram je su zauna suna itikafi a cikin masallacin kamar masallaci ne na ainihin alfarma na makka ko madina ko baitul maqdis bal inda ba'dihim anna al ukufa fihi ahabbu ilayhi min al ukufi fil masjidil haram a wajen wani daga cikin malaman bid'a yana ganin ma a je a zauna a bakin kabarin wani wali ko wani shehi to yafi falala yafi daraja fiye da a je a zauna a masallacin makka ko madina ana ibada iz minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wannan ya bayu zuwa ga kasancewa an samu wasu mutane suna rike wasu abokan ainihin wato shirka da suke rikewa suna wa Allah shirka da su sai su dinga kaunar su kamar yadda mu'mine suke kauna ainihin wato Allah walladina amanu ashaddu hubban lillah ko da yake mu'minai sun fi kowa tsananin kauna ga Allah duk yadda wani kafiri ya kai ga kaunar shi ga gunki to kaunarsa ga gunki ba za ta kai irin kaunar da mu'minai suke wa Allah ba bal hurmatu zalikal masjid المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله أعظم عند المقابريين yace darajar irin wannan masallatan waɗanda aka sanya kabari a cikinsu a gurin masu yin waɗannan ibada irin na maguzancin kabari to a wurinsu irin wannan wurin a azamu a indal maqabiriyina min hurmati biyutillahi sun fi ganin darajar waɗannan makabartu fiye da darajar suke ganin ɗakunan Allah allati azina Allahu an turfa'a ويذكر فيها اسمه dakunan Allah masallatai waɗanda Allah ya bada umarni cewa a ɗaukaka su sannan a ci gaba da ambatan Allah a ciki wa qad ussisat ala taqwan min Allah wa ridwan alhalin kuma su waɗannan masallatai na Allah an gina su ne an saka harsashin su ne bisa tsoron Allah da neman yarda Allah amma duk da haka sai a samu wasu suna cewa su musulmai ne sun fi ganin alfarmar kabari fiye da masallatan Allah وقد بلغ الشيطان بهذه البدع إلى الشرك العظيم في كثير من الناس ما لا yace irin wannan bid'a shedan ya kai matuƙa wajen girmama ta da yauƙaƙa ta har ta zama babbar shirka daga bid'a gama gari ta dinga samun ta goma shi tana hauhawa tana ƙaruwa har ta kai ga shirka babbar shirka a wurin mafi yawan mutane hatta inna minhum man ya'taqidu anna ziyaratal mashahid allati 'ala al-qubur har aka samu a cikin mutane masu bauta a kabari waɗanda suke ganin cewa kai ziyara bakin kabari wanda imma qabru nabi qabrun li nabiyyin ya zama wannan kabari ko dai kabari ne na wani annabi aw shaykhin ko ya zan kabari ne na wani shehi aw ba'di ahli al-baiti ko zan kabari ne na wani daga cikin ahalu baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a gun waɗannan mutanen afdalu min hajjil baitul haram suna ganin ziyarar kabarin wani shehi ko wani annabi ko wani wali ko wani sharifi to wannan agun sai ya falala fiye da zuwa ɗakin Allah aikin haji wa yusammi ziyarataha al-hajj al-akbar sai kaji suna kiran sunan irin wannan ziyara da suna babban aikin haji ومن هؤلاء من يرى أن السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حج البيت أنا ganin waɗanda suke akwai waɗanda suke ganin cewa tafiyar da za a yi zuwa kabarin wani shehi ta fi daraja fiye da tafiya zuwa wato tafiya da za a yi zuwa ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina yafi falala fiye da aikin haji wa ba'dhum idza wasala al-madinata raja'a ana samun wanda idan ya bar garin su ya tafi Madina yayi ziyara a daidai watannin aikin haji to daga wannan ziyarar da yayi kawai shikenan sai ya koma gida ya ce ai shi ya gama abin da ya kamata ba zai tsaya ya aikin haji ba wa an wa dhanna annahu hasala lahu al-maqsud sai ya fara tunanin cewa abin da yake nema ya same shi a haka har yanzu jama'a haka 'yan shi'a suke yi da 'yan ɗariƙa har yanzu 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa ba su gushe ba suna ɗaukan wahalhalu da fitintunu na wahalar tafiya da suna aikin hajji amma idan suka je sai su zaman su a madina a bakin kabarin nan ana aikin hajji a makka ana nan a arafa su suna bakin kabarin ko kuma wani ma tun kafin nan sai ya koma shi masaukin shi kawai ya kwance shi ai shi ya gama ya je bakin kabarin yayi duk addu'ar da yake nema duk wata bukata da yake nema irin bukatun da ake bari sai an zo mashair an zo bakin jamara an zo wajen safa da marwa an zo ainihin wato rukunul yamani an zo wuraren da ake karban ibadoji da addu'o'i ba ruwan shi da wannan wuraren in yaga kabarin nan kawai shi shi ne malam albani namu Allah ya gafarta mishi yake ba mu labari a nan kusan kowa ya san wannan labarin wani lokaci can baya suka je aikin haji wani dan dariƙa daga nan Najeriya ana zuwa Madina kawai sai ya haukaci wai da ya ga kabarin kawai sai shauki ya dauke shi kawai sai ya fadi da haka shi ya sururuce tsakankanin masauki da asibiti aka rasa kanshi kuma wai sai malamai suna so a ce wai wannan daidai ne wai abin da ya ai shauki ne darajar shi ma da ladan shi ya fi ladan wanda suka yi aikin haji Ismail Albani Ahlus Sunna wajen suka ce san ba zai yi ba sai aka ce wai suna so su wulakanta manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya za a yi mutum ya ga kabarin manzon Allah shauki ya ɗebe shi kuma a ce bai kyauta ba to kaji shine irin wannan Ibn Taymiyyah ke ba mu labari ashe ba sabon abu bane wani sai ya tafi daga nan da ya je yayi ziyarar kabarin nan to sai ya ga ai shi bai da ta bukata ko da an je da shi filin arafa da sauransu ko zai ta yawo ne kawai ai shi ya gama komai ai shi ya riga yayi ziyara zai bai mana bayani akan wasu hadisai da ake kafa hujja da su da suke ba mutane daman ire-iren waɗannan maganganun man zara ni fi mamati fa ka annama zara ni hayyan man hajja wa lam yazurni fa qad jafani da hadisai ne na ƙarya matattu jama'a wanda da ya aikin haji bai je ya ziyarce ni ba to ya mun jafa'i wanda da ya ziyarce ni ina mace to kamar ya ziyarce ni ne ina raye kaga ka dauki mafhumin wannan hadisi inda ya inganta shikenan sai a ce mamatu ya zama sahabi kenan da kowa da ya taba zuwa Madina ya ga kabarin nan ya zama sahabi shi ma sai bugarin su ci gaba da hadisi ba da hadisi kawai matsayin sahabi a ta girmama shi to duk maganganu ne jama'a na yan bid'a na malamai na baya amma malaman salaf ba sa kan wannan tafarki saboda kokarin da suke na guje ma zari'a ta shirka Allah ya tsare mu mala ya ci gaba da cewa li ajli du'a'i indaha wa hadha li annahum dhannu anna ziyarat al-quburi suna samun kansu a cikin wannan matsalan ne saboda zato da suke cewa ziyaran makabarta ana yin ta ne li ajli du'a'i indaha wa tawassuli biha dan aje ayi addu'a a wurin kuma a nemi tsanantuwa da na cikin kabar kuma wannan ba daidai bane ana zuwa ne na farko dan su na cikin kabarin a musu addu'a sannan na biyu kuma dan a dau izina akan cewa lallai kowa da ke raye shi ma zai mutu to amma sai suka juye wannan sai zama sun maida wurin ziyarar kamar wurin neman wata falala daga gurin mamatan da yin addu'a dan wai mamatan su amsa ko kuma su shiga tsakanin mai addu'an da Allah dan ya amsa inama na abuduhum li yuqarribuna ila Allahi zulfa kamar da Allah ya faɗi malam ya ci gaba da cewa wa su'alil mayyiti wa du'a'i kuma su dinga roƙon mamaci suna masa addu'a suna cewa ya ba su kaza ya ya shehiwa ne kamun kaza kamun kaza in mutum ya ji sakwato dai zai gani musamman dangin mu fulani suna zuwa nan ƙasar sakwato suna yin duk addu'o'in da ake nema a wurin Allah sai su dinga nema a gun waɗannan shehunai da ke kwance a cikin kaburburan ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل من الكعبة أبو ني سنني cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daraja shi tafi darajar Ka'aba a wurin Allah walau alimu anna al-maqsuda inma huwa ibadatu Allah wahdahu da a ce sun san cewa manufar zuwa ziyarar makabarta shine yi wa Allah bauta shi kadai la sharika la wa su'alahu wa du'a'ahu wa su'aluhu da roƙon Allah shi kadai wa du'a'uhu da yin addu'a ga Allah shi kadai wal maqsudu bi ziyaratil quburi su kuma san cewa dalilin da yasa aka yi ziyarar makabarta yana bayuwa ne zuwa ga addu'a'u lahum laha addu'a ga su mutanen cikin kaburburan kama yuqsadu bis salati alal mayyit kama yadda yake sallar gawa da ake mamaci ana yin ta ne da nufin yin mamacin addu'a ba da nufin yi masa ibada ba to haka ziyarar kabari ana yin ta ne da nufin yi wa mamaci addu'a ba da nufin yi masa ibada ba. Ina fata muna gane wannan. Ya ce, Lazala haza an ƙulubihim, da sun san haka, to da duk wata sarƙaƙiya da ke cikin zukatansu da ta kau, su gane cewa, e ziyarar kabari ana yi ne don bauta wa Allah, don a yi mamacin addu'a ba don a nemo ta bukata a wurin shi ba. Ya ce, Wali haza, kathirun min ha'ula'i yas'alul mayyita wal ghaiba saboda wannan jahilcin ne sai kaga da dama daga cikin mutane suna roƙon mamaci da wanda baya wurin suna roƙon mutumin da ba shi a wuri koda yana raye da kuma roƙon mamaci kama yus'al kama yas'alu rabbahu irin addu'ar da mutum ke wa ubangijinsa fa yaqulu sai kaji mutum ya ce igfirli warhamni ya sai mutum ya ce in yas ka ji kaina in yas ka min rahama shehi ka cece ni watub alayya shehiwa ne ka mun gafara shehiwa ne ka yafe mun zunubaina duk wannan kalmomi ne na kafirci da ainihin shirka wa nahu zalika da ire-iren waɗannan wa kathiru minan nas tumathalu lahu suratu shaykh al-mustaghaf bihi idan shedan ya samu mutane akan wannan tafarki sai zo ya shiga gaba ya ƙara batar da su yaya haka yake faruwa sai a bujiro mishi da wani hoto irin na shehin da yake neman agaji a wurinsa ɗin mutum yana cikin wannan irin baka addu'a yana roƙon wani shehi da ba shi a wurin ko shehin da ya riga ya mutu ko wani wali sai shaidan ya zo ya riya mishi ga hoton mutumin sai ya gan shi a idansa ya ga wannan shehin nashi a idansa wa ya kunu zalika shaitanan kada khatabahu sai dan wani shaidan ne yake magana da shi amma a cikin surar shehin kama taf'alu shayatin bi abadatil asnam kamar da shedanu suke masu bautar gumaka in za a yi tunawa bayan mun karanta cewa shedanin aljani da yake so ya karasa halakar da mutane idan suka sassaka gunki wanda baya magana laqad alimta ma haula yamtiqun ko baya magana amma sanda za su dinga mai sujuda suna fada mishi maganganu na ibadoji da girmamawa da rankwafawa a gaban shi sai wani shaidanin aljani ya zo ya shige cikin jikin wannan katakon ko wannan sasaka ko wannan kira sai ya dinga yin magana sai a ji gunkin ne kamar shi yake magana ko a ji wata murya eko na magana a wurin yana cewa ya amsa ya biya a yi kaza a yi kaza a mai yanka kaza sai su ƙara kafircewa su ƙara sakankancewa da cewa lallai gunkin su dinnan Allah ne shedanin aljanu ne waɗanda suke cikin aikinsu na ƙoƙarin dole sai sun halakar da mutane sai ya wawushi raban shi daga cikin raban ainihin wato ‘ya'yan annabi adam alaihi salatu wassalam wa azamu min zalika abin da ya fi wannan muni kuma qasdu du'a'i indahu wan nazari lahu mutum ya nufaci addu'a a wajen kabari ko ya je kabari da nufin yana da alwashi na zuwa kabarin ko alwashi na yi ma kabarin yanka ko na yi wa kabarin sadaka aulis sadana al'akifi na alaihi ko ya nufaci yin alwashi ga masu zaune a wurin agent agent masu zaune a wurin kabarin ya alwashin cewa sai ya ba su kaza ko sai ya yanka musu abinci nama iri kaza sun ci ko sai ya yi kaza gare su awul mujawiri na indahu da masu zaman ainihin wato ibada zaman dirshan a kabari min aqaribihi aw ghairihi su zama waɗannan makusantan wato masu zama a wurin makusanta ne ga shi mamacin ko kuma wasun su wa atiqadu annahu bin nazari lahu qudiyatil haja kuma mutum ya dinga kudirta cewa daga cikin abu mafi muni mutum ya dinga kudurta cewa da zaran yayi wa kabari ba kance to za a biya mashi bukatarsa ya zama ya da ta bukata sai ci shi ko wannan bukata in ta biya zai tafi da kafa har zuwa kabarin wane ya je ya mai ya je ya gaishe shi au kashfil bala ko ya dinga tunanin da zaran yayi ba kance makabarin bala'in da yake ciki zai wanye fa inna qad bayyana bi qawli sadiqil masduq ibn taymiya yace mun bayyana a baya karkashin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya abin gasgatawa anna nazar al-amal al-mashru la ya'ti bi khair mun fadi a baya cewa bakance akan abun alkhairi ma baya kawo alheri akan abin da shari'a ta yarda da shi bai kawo alkhairi dan kai alwashin zakai wani abu wannan bai sa Allah ya marma zai ce to bari biya maka bukatar ka dan kai kai wannan abu wanda ma yayi halasta a shari'a kenan ballantana kuma wannan da bai halasta ba wa anna Allah lam yaj'alhu sababan lidarkil haja kuma Allah bai sanya alwashi ya zama sababi na riskan bukatar ka ba kama ja'ala du'a sababan lidhalika sabanin addu'a wacce ita Allah ya sanya ta sababi ne na riskan bukatar ka fa kaifa nazarul ma'asiya to in yazan alwashi wanda ya halasta bai kawo wani alheri to ina kuma ga alwashi akan saban Allah allazi la yajuzu wafa'u bi wanda bai halasta in kayi shi ka cika ba ko da ka furta a baki to bai kamata ka cika ba sai dai ka tuba wa alam ka sani da cewa ya kai mai karatu anna ahlal qubur min al anbiya'i was salihina wal madfunina wanda suke cikin kaburbura daga cikin annabawa da salihan bayi da sauran mutanen da aka rufe a cikin makabartu ya karhuna ma yi fa'alu indahum kullal karaha suna ƙin abin da ake aikatawa a nan inda suke kwance iyakar ƙyama suna ƙyamar a yi shirka ko bid'a ko maguzanci ko fasikanci ko ɓarna a kusa da kabarinsu kamar yadda sa da suke raye suna kyamar a yi irin wannan barna ba su su gana yin barna ko a daidai nan ne malam muhammad ibn salih al-uthaymin Allah ya gafarta mishi a cikin sharhin da yawa wannan littafi da yabo nan sai ya ce to wannan fa amma yana buƙatan dalili ƙarara da zai kawo nassi akan haka dan al'amari ne na gaibu mun dai sani cewa a raye mutanen kirki suna kyamar barna to ko haka ne ma idan suna kwance a kaburburan su suna zama a cikin wannan yanayin idan an zo bakin kabarin ana yin wata ibada ta shirka ko maguzanci ko wata barna ya zama kuma har yanzu za su ji kyama a zuciyarsu alhalin suna kwanci a kabarinsu ibn timiya ya ce e ibn usaimin ya ce to duk da dai wannan ba abu ne da za a ce ba haka bane kai tsaye amma yana buƙatar dalili saboda al'amari ne na gaibu al'amari ne na wata duniya wadda ba tamu ba da abin da za a ambata game da kabari da lahira da hisabi da aljanna da wuta da ceto da sirati da al'arshi da duk sauran ainihin gaibiyat yana buƙatar dalili ƙarara a cikin alkur'ani mai girma da ainihin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ingantacciya wallahu ta'ala a'lam malam yace kama annal masiha alaihi salam yakrahu ma yaf'alu an-nasara bi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah Isa alaihi salatu wassalam ya kasance yana kyamar abin da Kirista suke yi na cewa shi dan Allah ne mahaifiyarsa Maryamu alaihi salam matar Allah ce Allah ɗayan uku ne cewa ya, mutu an kashe shi saboda zunubansu da ire-iren waɗannan shirmataku da, da, da maguzanci waɗanda suka cika addinin Kirista har a yanzu da muke magana dinnan to annabi Isa baya son wannan abu وكما, أن وكما كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع كما يدكما أنباهم بنو إسرائيل سوى كسن سنة كن أبند مبين سكي أي كتاوة فلا يحسب المرء فلا يحسب المرء المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعيادا وأوثانا فيه غضب من أصحابها kada wani musulmi ya fara tunanin cewa hani da aka yi na amai da kabari na manyan mutane wurin bauta ko gunki kar wani ya zaci cewa hakan yana nufin kwashe kafa ne gare su hakan yana nufin rage mutuncinsu ne ko cin mutuncinsu ko nuna cewa ba su da daraja a'a ba haka bane bal huwa min babi ikrami hasali ma wannan shine girmama su wadhalika anna alquluba saboda kasancewa su zukata idza ishtaghalat bil bid'i idan zukata suka shagaltu da bid'o'i a'radat anis sunani sai zama zukatan nan sun kauda kai daga barin sunna mun karanta wannan a can baya wannan kaida cewa Allah bai yi dan adam ya zama farag ya zama empty ba imma kai abin arziki ne ko kai na banza sun ka shagalci daga abubuwan arziki sai abubuwan arzikin nan su cinye lokutanka kuma su hana ka yin na banza haka idan ka shagalci da na banza sai su cinye ma lokuta su hana ka yin na kirki za ka ba wani mutum da zai ce empty ne shi baya kirki baya rashin kirki kamar yadda in ma dai ka ƙoshi ne ko kana jin yunwa in ma kana bacci ne ko kana farke in ma ainihin kana cikin fushi ne ko kana cikin farin ciki da annashuwa dole in ba ka a nan kana can wanda duk bakin ciki ya cike zuciyarsa to a daidai wannan lokacin babu wurin shiga ga farin ciki da haka ko da ya ga wani abu na farin ciki sai ga sai ko dariya ba zai iya yi ba ko murmushi saboda a daidai lokacin bakin ciki ya riga ya cike zuciyar haka wanda yake cikin farin ciki farin ciki ya cika zuciyarsa ko da an fusata shi sai ce ayo babu fushi ba haka bane sai ce yau ba ranar fushi bace yau kai ko da ya nemi yayi ma za a nuna masa cewa ai yau ba a fushi yau kai ango ne misali ba ka fushi ba haka bane jama'a saboda zuciyar shi ta shagaltu da wani abu ko to haka mutumin da ya shagaltu da karatun alqur'ani da hadda da muraja'a da tilawa da musaffa abin da yake jin dadi kenan yayi baya jin wani dadi sai yayi wannan asuba na yi abin da zai yi kenan in an yi sallah azhar abin da zai yi kenan da dare abin da zai yi kenan kullun yana nan ya ta kirdadan wannan ayyuka a yayin da shi kuma wanda wani aiki can daban yake mukaddara wanda shi kuma ya damu da wannan shirman na kallon kwallo shi kuma kullun asabar lahadi litinin talata ya ta lissafin gobe akwai match kaza gobe za a buga kaza gobe akwai kaza jiya an yi kaza yana ta tattaunawa yana ta neman bayanai akan wannan ina wannan zai samu lokacin kanta alkurani ba zai samu ba aya biyar ba zai karanta ba wuni saboda dai ya cika lokutan shi da wancan haka mutumin da yake misali zuciyarsa tana ta'allake da masallaci in an yi asuba to yana nan yana tunanin azhar yaushe rana za ta zawali yaushe za a azhar in an yi azhar yana tunanin la'asar in an yi la'asar yana tunanin magariba isha haka kullun alama daris sa'a yana tunana da sallah mai zuwa next sallah da za a yi a yayin da shi kuma wanda bai damu da sallah ba zuciyar shi ma ba ta tuno cewa ai ga hatta ana kiran sallah ma yana ji amma baya sauraro bai iya gane yanzu wannan kiran sallan da aka yi na farko ne na asuba ko na biyu bai iya ganewa saboda zuciyar shi ba ta talake da wannan yayin da wanda kuwa zuciyar shi ke talake da haka ko da an ɗauke wuta ana cikin duhu idan lokacin asuba ya zai farka ba haka bane to haka mutane suke jama'a duk yadda kai programming rayuwarka haka take tafiya ko dai ka cika ta da aikin kirki ko kuma ka cika ta da aikin banza to idan zuciya ta cike da aikin bid'a to ba a samun lokacin yin sunna shine akwai azkar na sunna da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai amma gari ya waye mutum bai yi su ba yana ta yin zikirin tijjani ya cika kanshi da na bid'a kenan akwai abubuwan da aka ce ayi ayyukan alkhairi na addini bai yi su ba sunan rawatib walaha kaza yana can yana ta yawon maulidi yanzu kana jin misali mutanen da ke yin zanga-zanga lokacin da su Ibrahim Yakubu zagin nan suke yin zanga-zanga su yin shi a garin nan kafin Allah ya kawo mana ƙarshen su a wuni ana ana tafiya akan titi lokacin azhar da la'asar da magariba duk za su yi ana wannan yawan kana jin a kono da zai tunanin ana cikin wannan zanga-zanga bari ya tsaya ga wani masallaci ya bi jami'in azhar ita ce fa abin da Allah ya kawo shi duniya yi wani ma ko da an tashi gaba ɗaya ba zai salolin nan ba ma'ana bayan an tashi ba zai ce bari ya je ya kara'i ba don dama addinin shi sai in mahdi ya zo ne sanan salar ta zama dole da haka zaka iya faɗa kai tsaye cewa masu wunin yawon maukibi din nan ba sa yin sallah a jami ba sa yin sallah saboda lokutan sallan suna wucewa alhalin suna cikin wannan tararruka haka masu kwana maulidi sun kwana suna aikin bid'a ba a tashi ba sai karfe hudu da rabi da an tashi mai za su je su bacci ba su samu sallah asuba ba dira sai kai ga su samu sallah asuba ba su samu ba wani ma ya fara bacci daga nan ba zai farka ba sai bayan la'asar ta washe gari zai farka kuma da alfaharin cewa ai kwana suka yi suna suna suna suna ushaku sun kwana ne suna abin nan to da haka rayuwa take duk sanda ka cika rayuwarka da barna to za ta cike lokutan yin alkhairi in ka cike lokutan ka da alkhairi zai raba ka da ainihin wato zari'a zuwa ga aikata sharri fatajidu aksar ha'ula'il akifina alal qubur da haka zaka tare da cewa da dama daga cikin masu zaman dirshan na ibada a kabari ma'uridina an sunnati zalikal maqburi wa tariqati zaka tare sun kauda kai daga sunnar shi mutumin da ke kwance a kabarin da tafarkin sa yanzu dan hodiyo ahlus sunna ne malami da ya karantar ya yaki da bid'a ba haka bane yayi jihadi ko waɗanda ke zaune a kabarin shi yanzu a cikin su wa ke aiki da katin dan hodiyo babu da suna aiki da katin shi ba su suna wajen ba hatta ibn taymiya din nan kabarin shi ana zuwa wannan bidiyoyin jama'a a kasar dimashq ma'ana sun kauda kai daga karantawarsa to ka dauka ma gaba daya karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke zuwa daga cikin musulmai da sauran mutane da suke cikin rigar musulunci irin yan shi'a da yan dariƙa da sauran jahilai da ke zuwa madina suna yin waɗannan maguzancin da shirme a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka suna yi ne bayan sun kauda kai daga karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda da yabi karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai haka ba dan haka aka samu malaman farko irin su Imam Malik da sauran malaman da suka yi zamani da waɗannan malamai na al'umma farko su ba sa yin haka saboda su suna kan karantawar ne ba wai makauniyar biyayyar san zuciyarsu suke ba a suna bin karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ko mutanen yanzu suna bin san zuciyarsu ne makauniyar biyayya duk abinda zuciyarsu ta riya musu cewa wannan na nufin kaunar manzo Allah ne to ba ruwan su da haka manzo Allah ya karanta a kaunace shi ko ba haka bane za su yi kuma su tutiya da shi kuma su tuhumi duk wanda ya ce ba haka ba da cewa baya kaunar manzo Allah ne kaga wannan zalunci ne bisa zalunci na farko sun yi zalunci wajen canza shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi zalunci kuma wajen kawo mummunan sunna a kabarinsa sannan suka yi zalunci wajen tuhumar masu biyayya shi biyayya ta gaskiya da cewa ba masoyin shi bane mala ya ci gaba da cewa wa min karamatil anbiya'i was salihina na daga cikin daukaka da Allah ya ba annabawa da salihan bayi an yuttaba'a ma da'u ilayhi min al-amali salih Allah ya huwace musu wasu wanda za su ci gaba da ainihin wato wake mushtagilina bi qabrihi ko amma amara bihi wa da'a ilayhi za su shagaltu da kabarin mutumin nan su yi watsi da abinda mutumin yayi da'awa zuwa gare shi ya kira zuwa gare shi wa min karamatil anbiya'i was salihina daga cikin daraja da dauka da Allah ya bawa annabawa da salihan bayinsa an yuttaba ma da'au ilayhi sai kaga Allah ya huwace musu masu bin abinda suke akai min al'amali salih daga cikin aiki na gari da ya kafura ajaruhum domin Allah ya ci gaba da ba su lada bi kasarati ujuri manitta ba'ahu da gwargwadon yawaitar ladan waɗanda suka bi su daga cikin karama da ainihin ɗaukakar manzala sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya huwace mishi a kowane zamani akwai masu bin shi akwai masu bin addinin sa akwai masu bin tafarkin sa to waɗannan tarin al'umma kullun suna ƙara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ladani duk aikin da mutum yake na bin sunna da bin tauhidi da yin addini na gaskiya da yin ibadoji tun daga kan farillai da wajibai da sunnoni da mustahabbai da sauran ayyukan ladubba na musulunci duk abin da ka aikata manzo Allah yana da lada salawatullahi wasalamu alaihi duk abin da ka aikata malamin da ya koya maka yana da lada akan ka ainihin wato duk karatun da kai na alqur'ani malamin da ya koya maka ta alqur'ani yana da lada duk karatun da kai na sallah da ibada da kai ta sallah malamin da ya shiryatar da kai zuwa ga irin wannan ibada yana da lada malamin ka da ya koya maka tauhidi duk sa'ad da kai aiki da tauhidi yana da lada shi kuma manzo Allah yana da ladan duka kowa da kowa saboda shi ya koyar da kowa wannan daga cikin karama da daukakar shi da kuma karama da daukakar malaman da suka bi tafarkin sa Allah yana ƙara yauƙa musu ladan su sakamakon masu bin su kama kala nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kamar yadda manzo Allah yace man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'a wanda duk yayi kira zuwa ga wata shari'a Allah zai ba shi lada irin ladan waɗanda suka bi shi min ghairi an yunqasa zalika min ujuri an yanqusa zalika min ujurihim shay'un ba tare da ya zama wannan an yunqasa zalika min ujurihim shay'un ba tare da an cire wani abu daga cikin ladan su ba ma'ana ba ladan nasu za a diba a bashi ba a'a a cikin taskar Allah ne Allah zai ɗebi irin ladan da ya basu shi ma a bashi wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ainihin as-sahih dinsa cikon hadisin shine wanda ya kira zuwa ga wata bata shi ma yana da zunubin waɗanda suka bi shi akan wannan bata ba za a rage komai daga cikin zunuban su ba za a ɗauko zunubi ne irin nasu a cikin taskar zunubai a bashi da haka wannan daga cikin haɗarin kuma kira zuwa ga bata kowace ce mutum ya kira mutane zuwa ga wata bata wata bid'a wata mummunar aƙida wani tafarki na son zuciya wani tafarki na ainihin fito na fito da addinin Allah ko tafarki na wanda yake yana mudaha yana karo da addinin Allah kamar waɗannan masu kira zuwa ga azo abu demokaradiyya a bar shari'a masu kira ga azo abu dokoki na ainihin hukumomin duniya na, na kafirci irin irin hukumar da ake ce mata majalisar ɗinke duniya hukumar kula da yara hukumar kula da mata harkokin fito da mata da yara da canza sunna Allah game da gado da aure da tafarkin zamantakewa da kawo bid'o'i a cikin shari'a irin aqidar mu'tazilanci aqidar shi'a aqidar rafidanci aqidar nasibanci khawarijanci duk wata muguwa aqida da mutum ya kawo kuma sai ya tasa ta yana ta kira mutane zuwa gare ta to duk wanda ya bi shi akai bayan zunubin da shi zai samu na batar da yayi kuma zai samu zunubin waɗanda ya batar نعم ايه
yana
ta yi manganta bai da kake ba da ko wani ya gane ya bayani zama eh mm shine abin da hadisin ke faɗa ma- malfuz na hadisin cewa man da'a ila dalalatin kana lahu min al-ismi mithlu asami man tabi'ahu kwarai kuwa mai gudana ne zunubi ne mai gudana shi ma an kaso ka ce haka ai hadisan ba su da wani karo domin wannan yana cikin aikin shi ne ai eh da- shi ma yana daga cikin aikin shi da aka ce wanda ya mutu duka ayyukan shi sun tsaya sai guda uku to daga cikin aikin ka da baya tsayawa shine aikin da kai amma yana nan ya ci gaba da gudana yaɗa barna yanzu irin waɗannan su in yasi ɗin da suka yaɗa wannan barnar da take cikin duniya da su Khomeini ba ƙaramin bala'i suke ɗaukar kansu ba yana da haɗari ƙwarai ka yaɗa wata barna ka mutu ka bata tana ci gaba da yaɗuwa ne Allah yana ci gaba da ninninka maka zunuban waɗanda suka bi ka akai yanzu jiba dubban ɗaruruwan mutanen da suke bi- bibiyan waɗannan shehunne akan waɗ- irin wannan bata yanzu haka ana na ana muridin iyasi a a Niger ne ko a kwara kaga yadda mutane suka dinga wuce a motoci ko arfa iyakacinta kenan inda suka dinga wucewa daga garuruwa da fastoci da wane ne hatta maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke yi ba sa daukar shi da muhimmanci da suke daukar nan iyasan nan ji ake ba mu labarin wani uba ya dan dariƙa ne amma ya ce shi bai da dan sheje maulidin iyasi ba tunda dai ba na annabi bane shi ka aje kawai saboda ya ga abun ya wuce kima ya kuma cikin tadarsa to yanzu irin wannan batar da barna wanda duk ya kirkiro ta to yana da zunubin duka wanda suka bi ta to haka bid'o'i jama'a haka son zuciya haka irin wannan masu kurari yan boko da da sarakuna da shugabannin al'umma da, da gwamnoni masu kurarin cewa a bar bin shari'a Allah a zo abu wata barna ta yahudu to su, su jira sakamakon su suma ba ba abu ne mai sauki da kawai za ka yi kawai ka wuce shi kenan ba suna ce da dukiya da yawa ana kamfe ana yadawa a gidajen rediyo ana bugawa a jaridu ana tirsasa wa 'ya'ya da da, da, da mata akai a asibitoci ana ana koyarwa a makarantu sex education wane ne da sauransu duk wannan barna duk wanda ya hada ta yana da zunubi na zunubin duk wanda ya bi shi akai ya kamata kowa ya san wannan duk abin da zaka yada ka san matsayin shi duk wani abu da zaka shiga gaba ka zama kai ne custodian wakili akan abun tukunna ka san matsayin shi a shari'a kafin ka zama custodian din shi yana cin karo da shari'a Allah to ka samu matsala duk wanda ya bi ka akai to ya zai ci gaba da jibga ma zunubi ne akan zunuban da kake da su Allah ya tsare mu malam yace wa inna mashtaghalat qulubu tawa'if tawa'if minan nas bi anwa'in min al-ibadati al-mubtada'a إما من الأدئية وإما من الأشعار وإما من السماعات ونحو ذلك لإعراضهم عن المشروع أو بعضه yace abin da ya bayu zuwa ga aka samu zukatan wasu daga cikin mutane sun shagaltu da wani nau'i na wata ibada ta bid'a ko su addu'o'i na bid'a ko su waƙe-waƙe na bid'a ko sauraron kaɗe-kaɗe na bid'a duk me ja su zuwa ga wannan li'iradihim anil mashru'i saboda sun yi watsi da abinda aka shar'anta na ibadoji abinda aka shar'anta na zikirori abinda aka shar'anta na abin saurare aw ba'dhi ko kuma sun yi watsi da wani sashe na abinda aka shar'anta din a'ani li'iradi qulubihim ina nufin zukatan mutane ne suka yi watsi da abin alkhairi shi sa abin banza ya samu wurin zama wa in qamu bi surati al-mashru' koda ko a aikata a zahiri suna yin abin da aka shar'anta din amma zukatansu ba sa kai misali mutum yana yin sallah yana yana ibadar sallah kullun yana yin ta kwaya biyar amma yana yi ne kai kamar al'ada kamar yadda yake zama ya ci abincin safe ya ci na rana ya ci na dare saboda al'adar mutanen garin su uku ake ci abinci wani kuma al'adar mutanen garin su ta yi so ɗaya ne ko so biyar to shi ma su haka kawai zai ci kamar yadda yake saka irin sitirar da yake sawa saboda al'ada to musulunci ma yana yi ne kawai saboda an haife shi a ƙasashen musulmai ai akwai mutane da dama a ƙasashen mu dinnan abin da ya hada su da musulunci kenan kamar da suke yaren Hausa ko nufanci ko yarbanci ko igala ko idoma ko tibi saboda yaren mutanen garin su ne haka suke yin sallah saboda al'adar mutanen garin su ne zuciyarsu ba ta kan sallah ko to za ga irin wannan sallah ba ta hana su komai ba ta hana su komai a gidan giyansu ma suna da musalla a silma akwai musalla a filin dambe akwai musalla a gidan karuwai akwai musalla duk inda ka je da ake wani fasikanci zai ga kuma ana cikin yin za a yi sallah to me yasa wannan sallah ake yin ta saboda al'ada ce kamar yadda ana cikin yin an ji yunwa za a ci abinci ko mun gane ana yin ta ne kawai a matsayin sura ta zahiri amma bata shiga zuci ba wa illa in ku ba haka ba faman aqbala ala salawatil khams wanda duk ya tunkari aikin sallolin nan biyar bi wajhihi wa qalbi da fuskarsa da zuciyarsa aqilan yana mai hankaltuwa limashtamalat alaihi min alkalimi tayyib yana mai hankaltuwa zuwa ga abin da sallah ke dauke da shi na zance mai dadi wal amal salih da aikin da ke cikin sallah na gari muhtamman biha kullal ihtimam yana mai baiwa sallah muhimmanci iyakar muhimmantawa aghnatu an kulli ma yutawahhamu fihi khairun min jinsiha sallah za ta wadatar da shi daga duk wani abu da ake sa ran ko ake tsammantawa cewa wai akwai alkhairi a cikin shi daga cikin jinsin ibada wanda Allah bai ce ayi ba zan so anan nema ƴan uwa da kan kaina ishara zuwa ga littafin kitabus sala wa fadliha na malam ibnu qayyim al-jawziya wajibi ne kowa ya kanta littafin nan dan ya san falalar sallah jama'a kaji yanda yake bayyana tafasil na gabobin sallah da abin da ake karantawa da amfanin su ga tauhidi da ma'anar khushu'i da ma'anar tuma'anina da da fassara ita kanta Fatiha da kake karantawa kullum da bayani akan ma'anar hadisin nan da manzo Allah ya bada labarin Allah da kanshi yana jawabi idan bawa yana sallah in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce hamadani rabbi ko الرحمن الرحيم مجدني عبدي حمدني عبدي الرحمن الرحيم مجدني عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين سي الله يتشي وحدني عبدي باوانا يا ɗayantani ni kaɗai yake bautawa to daga nan kuma sai Allah ya ce wannan na raba ta tsakanin ni da bawana wali abdi ma sa'ala kuma duk abin da ya roƙa zan bashi na yi roƙon da mutum zai ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin to ya ake waye gari wanda ke sallah kuma sai a gashi akan tafarkin al-maghdubi alaihim ko tafarkin ad-dallin saboda wannan sallar da yake ba sai ne ke karanta fatiha ma zuciyar shi ma bata kai baya tunano waɗannan abubuwa baya khushu'i a wurin sallah yana karan yana sallar ne ma hankalin shi na kan abin da ake kada kada kasuwancin shi ko rayuwarsa ta samu wani dan tasgaro daidai lokacin da yake sallar ibn qayyim yayi bayani dalla dalla a cikin wannan littafi littafi ne karami haka bai fi shafi 100 zuwa da 50 ba kitabus salati wa fadliha a cikin ibn qayyim ya bayyana falalar sallah da yadda kuma take hana alfasha inna salata tanha anil fashai wal munkar me ke sa ta yi haka da kuma irin wato girmanta a matsayinta na ibada da abubuwan da suke da alaka da waɗannan da yawa ibn qayyim ya fitar da su to wanda da yake yin sallah irin wannan ta ainihin wato daidai to zaka ga sallah za ta hana shi daga komai a urwatu dan zubair kamar da aka bada labari a cikin tarihin sa al-imamu az-zahabi ya faɗa a cikin siru alamin nubala bashi da lafiya aka ce za a mishi lalas yace to alaga ta malam sai dai fa sai an rike ka ne yace gaskiya shi ba zai iya hakuri a mishi wannan abun ba ko yaye ne ko a rike shi ma zai iya kai ya zo garin motsi ya karya kanshi ko ya ji rauni zai ce to amma ku bari in na fara sallah kawai sai kuma haka ko aka yi ya fara sallah aka mishi wannan lalas din ko motsawa bai yi ba saboda hankalin shi na kan sallah you can imagine a ce a sa karfe a wuta sai yayi ja saboda kana sallah a dosa na maka kawai kuma sai kai fuska kawai ka ci gaba da sallah ka akwai wani jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da Zahabi ya bada labari shi kuma yana cikin sujuda a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rikici ya tashi har aka watse gaba ɗaya daga masallacin shi bai ma sani ba yana cikin sujuda saboda hankalin shi bai kan abu yana hankalin shi na kan sujuda da yake wa Allah ne kawai an ce wasu ma har tattaka kanshi suka yi suka wuce duk aka watse a masallacin idan da sallar sai ya gaba kowa wai sannan ya tuna lafiya san da ya fara sallah fa akwai mutane a masallacin nan aka ce kai baka sabon da ke faruwa ba ai da an gudu ne yayi an kawo farmaki masallacin to yanzu mu ko sallah arfa ake yi jama'a in ka ji motsi ba za ka gudu ba wannan sallah da ake azar da lasar a arafa ka ga ranar da Allah yake kunyata shedan kenan in ka ji motsi za ka gudu kai wani wallahi kadangare ya wuce sai an gudu kadangare ya raba cikin masallaci wani guduwa zai saboda hankalin shi bai kan sallah hankalin shi na kan duniya ne kaga su magabata haka suke akwai wanda aka ce in ya tsaya sallah sai sai aka kama kama an kama an kafa abin nan ne fila ba motsi ba waige ba komai sallah kawai suke manzo Allah yana son sallah yana cewa Bilal arihna biha ya Bilal tayi mana da sallah mu shiga cikin natsuwa to mu ko galibi mukan so ai sallah ne kawai dan dai ayi a wuce wurin ya zama ba abin mu bashin ta ai sauri a gama dan mu je mu wata harkar to wannan kaga arihna min hani wannan hutashe mu daga barinta ba hutashe mu da ita ba to wannan shi ya bayi zuwa ga jama'a mutane ana yin sallah amma ba a barbarna ba ana cin amana ana ƙarya ana zina ana sharri ana maguzanci cin riba fasikanci duk ba wanda aka bari kuma duk waye suke yin wannan mutanen da suke sallah mutanen da suke taro a masassan juma'a su zo su yi sallah su ne dai kuma da sayan mutane da an gama sallar juma'a nan kowa kuma zai kuma ya ci gaba da abin da ya saba a cikin harkar aikin gwamnatin shi ko sana'ar shi ko rayuwarsa ko alaƙa shi da mutane ko alaƙa shi da iyalai ko da ƴaƴansa ko da mahaifansa zai je ci gaba da yin abin da ya saba to kamar ka ce wannan sallar da ya ta juma'a ba ta da alaƙa da gyaran zuciyarsa ke haka kuma sauran sallolin da yake to wannan yana faruwa ne saboda rashin shagaltuwar zukatan da sallolin mala ya ce da zukatan nan sun shagaltu da salloli to da an ga bambanci na'am asaru sala ban sani ba gaskiya shi ma na ibn qayyim ne a ban san littafin ibn qayyim asaru sala ba daban-daban ne ko to ni ban ma san littafin ibn qayyim mai suna asaru salati ba na dai san wannan as-salatu wa fadluha karami ne ta yi akwai wani irin haka ibn qayyim littafai masu kama da juna babu mamaki sukan yi littafai masu kama da juna haka kai kana da shi ne malam irin wannan din akwai asrarus salati daban akwai kuma as-salatu wa fadluha to kaji duka duka biyun daban-daban ne wallahu a'lam mala yace wa man asgha ila kalamillahi wa kalami rasulihi bi aqli wanda duk ya tsaya ya saurari magana Allah da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hankalinsa ma'ana ka saurari karatun alqur'ani in ana tafsiri ya zama da hankalinka kake saurare hakan ana tilawa hakan ana karantar da sayyid bukhari ko bulugul maram ko yadus salihina kana saurare ne da hankalinka wa tadabbarahu bi qalbi ka tsaya kai tadabburi wato kan ka zurfafa tunaninka cikin ayoyin da kokarin gano sirrorin abin da ke ciki waje da fihi min alfahmi wal halawati wal barakati wal manfaati ma la yajiduhu fi shay'in min al kalami la manzumihi wa la mansuri wanda da ya tsaya ya saurari karatun alqur'ani ya saurari karatun hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hankalinsa da tunaninsa da zuciyar shi akai zai samu fahimta addini da rayuwa da jin daɗin rayuwa da albarka da amfani abinda ba zai taɓa samu ba a cikin wani zance sawa'un zancen nan waƙe ne ko zube me ke sa mutum ya buge da sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe sawa'un na indiya ne na amurkawa ne na hausawa ne hausawan nan sawa'un mawaƙa ne waɗannan na neman kuɗin duniya su shata da ɗan ƙwairo ko mawaƙa ne da ake ganin su mawaƙan annabi ne ko na Allah ko mawaƙa ne da ake ganin su mawaƙa ne na ainihin zuhudu ko waɗanne iri ne ko waɗannan na fina-finan Hausa kaga mutum ya shagaltiya ta sauraron su kuma wani hayya dinga gyaɗa kanshi yana yana hawaye yana natsuwa yana yana kuka yana yana yana kwafa me ke sa wannan saboda bai tsaya saurari alkur'ani bane saurari saurari mai kyau abin mamaki jama'a da abin ban takaici shine kusan kowane musulmi ya mallaki alkur'ani yana da akalla kwafin qur'ani ko da bai haddace ba kowane musulmi zaka tare ya haddace wani abu na alkur'ani amma ba abin da dame shi da shi baya aiki baya aikata hankalin shi wajen fahimtar wannan amma zai zauna ya sa earpiece ya ta sauraron kiɗa da waka wani hakwana yake yana sauraron wannan kuma yana jin cewa wai wannan abin shine idan ya ji zai ji daɗin rayuwa wannan shine tafarkin shi na hayatan tayyiba babu shakka akan wannan sharri ne na shedan da yake rewa mutane jama'a za akwai mutanen da idan suna tuka mota ko suna zaune a ofisoshin su ko a wuraren sana'ar su ko a wuraren ayyukan su ba su da aikin banda jin kiɗa dama ƙarshen duniya ne kamar da manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari hadisi tabbatacce cewa mutane za su halasta haram daga cikin haram da za su halasta wanda za a dinga kiransu ba da sunansu ba akwai kayan kiɗa da aka shi ne yanzu aka wayi gari ba ma a ganin kiɗa matsayin wani abu haramun wanda da yake kallon shi ma matsayin haramun za a ga wani bagidaje ne ko mutumin da ne ko mai zafin kan addini don ko baka saurara ba sai ka ji to wannan sai sai kautar da mutane daga sauran alkur'ani ya kautar da su daga jin daɗin abin da ke cikin alkur'ani har ana kanta alkur'ani ba sa jin cewa akwai wani abu mai daɗi a cikin shi sun kosa kawai limamin ya marmaza ya tsaya ya ruku'u kawai ba ruwansu da alkurani amma inda za a saka kiɗa to ba su so a kashe da a gidan rediyo aka saka an kashe sai ya fara tsaki cewa kai sun yanke mana jin daɗi ai da sun bari an gama wannan track ɗin misali kuma ana celebrating waɗannan mawaƙa da makaɗa sawa'un na cikin gida ne ko na waje a matsayin wasu manyan mutane a duniya har wasu ma suna fatan ina za su samu su gamu da su ko su abokantaka da su ko da akan yanar gizo ne ko su zama mutane na kusa da su wasu ma har su sa wa ƴaƴansu ko kansu irin sunayen waɗannan fasikai da waɗannan batattu larabawa yanzu sun fi kowa zakewa akan wannan jama'a sun fi mu zakewa akan wannan irin kiɗa da larabawa suke ji Allah kaɗai ya sani har a ƙasar makka akwai gidajen rediyo fm da makamantansu waɗanda aiki suke nan jin kiɗa yayin da aka bi Qur'ani a gefe wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura wannan aya babu shakka ta ci mutane da yawa to ya kamata jama'a sai mu ainihin wato mu shiga cikin taitayin mu to kuma abun takeici shine wannan abu ya fada har cikin ahlus sunna har cikin wanda suke kallon kansu a matsayin dalibai kai har da alarmomi ma alarma sai jingine tilawarsa shi ma kawai kama jin kiɗa wadan ka ayi bashi wannan ba karamin bala'i bane jama'a dadi da alherin da ke cikin alkur'ani ya kamata ya wadaci mutum daga jin wani abu mai suna kiɗa ya kamata yanzu keke na fe in kawo daga nan ba fi da in kai wasa shi kanka ya ciwo wallahi keke na fi wannan abun banza za su cika kiɗa kama ana bikin yarbawa duk ko ina ka ji kiɗa with a- duk apology to yarbawa ko a nan damu abin da muka sani ana in ana bikin yarbawa shi ne za ka ji kiɗa ko ina su ne ba sa wasa da kiɗa gun biki to amma sai ka ji keke na fe ta taho mala yadda ka san yadda ka san rundunar sojoji da sarewata daga pizar ana jiyo ta tun da- tun daga flyover har wani katon abin nan suke sakawa tukunya a- a a saka esara speaker wai don ta dinga kara sosai kawai mutane sun zama dujal kawai jama'a to wannan duk yana bayuwa ne saboda iradi daga barin alkur'ani da barin daɗin da ke cikin alkur'ani hakan nan jama'a ya kamata mu- mu mu shiga taitayin mu yanzu da dama matanmu da 'ya'yanmu da sauran zuriyarmu sukan makalkale ma jin shirye-shirye waɗanda ake na shirme a gidajen rediyo musamman waɗannan local fm ɗin duk wani abu da ya shafi labarin ƙarya lagawul hadith da ake yi to zaka taron mata suna kirajen lokacin suna ji suna bin suna mutaba'ar abin da ake mata ne masu zuwa nan makarantun islami mu jama'a kowace tana makale da tunda yanzu FM kowace handset akwai FM a jikinta har maza eh to kaji ta yi kuka ja malam kuma kuke da don ba yana daga cikin ma- wanda ya yada ba- barna din ai magana gaskiya ce magana gaskiya ce duk wannan gaga rediyo da suke yada barna da sunan wai suna nishadantarwa wallahi su jira abin da Allah zai musu kawai an maida mutane kawai malam shagalallu wannan shirin zaka tara sai ka je k- mata a islamiyya akwai malamin da ke bani labarin har sai da ya daina ba matan islamiyya shi assignment a- a a daren da ake yin wannan shirin saboda za su zo a wayi gari ne ya ta tashin hankali da su kawai ba su yi assignment din ba a yi ta tashin hankali kawai sai sai- sai ya canza yanayin bada assignment din kawai don maslaha oho ki wallah ban san me ta yi ba kawai dai an samu wasu shedanu ne da suka iya aikin kawai na shedancin wallahi jama'a duka wannan barna ne wallahi dole mu gaya wa kanmu gaskiya kuma abin mamaki shine idan karatu ne aka ce za saka na alkur'ani ko minti biyar ne sai ku ce sai an biya amma idan kiɗa ne ba sai an biya ba shi kiɗan da ake sakawa nawaye shi yes in an ce za saka tun malam jafar ko albani ko bin usman kowa ne ba za ku taɓa sawa a kyauta ba sai an biya amma idan kiɗa ne ba wanda yake biyan kuke sakawa duk haka MF suke yi kiɗan shi na waye shi ba ba na wani bane ko ko naku ne ku masu gidan eh, mai gidan rediyo ne ya- ya zauna ya buga ya ya buga ya buga- ya buga kiɗan tsakani da Allah fa jama'a duk inda in fa wani lokaci har bayan karatu in lokaci ya rage kawai sai su karasa shi da kiɗa shi kiɗa shi shi is free amma karatu sai an biya ya kamata ku dinga musu nasiha mala iliya na san kana iya ka amma ku ƙara musu nasiha wallahi ba al'ada ce ta ƙware a ce kiɗa ya fi karatu kima ba a idan mutane wannan yana rawwaje barna ne da shiɗanci kuma kiɗa daga cikin sharransa shine yana yana zarra'antar da munafunci a cikin zukatan mutane sannan yana kashe zuciya zuciya ta bai gari ba ta da rayuwa irin abin da kiraya ta sannan kuma yana shagaltar da 'ya'yanmu daga haddace karatukan da ake koya musu yanzu duk yadda ka buga karaya sai ka ji kawai yara suna duk wani waka da ake a rediyo kawai sai ka ji sun iya shi haka tilqa'iyan sun iya a yayin da kuma an ba su assignment din makaranta ba su iya ba tun me kawo wannan kuma shine yawaitan gidajen wato FM FM da suka yawa a biranen mu Zaria Kano Kaduna Sokoto Maiduguri Y- Y- Yola da makamantansu duk inda ka je duk inda ka isa da motarka ka danna zaka same su in kana da FM a motarka din da kai da handset ɗinka ka danna zaka yi sacin kama a Kano ma ni ban san iyakar su ba malam za su kai guda nawa FM a Kano yanzu ina ga sai an yi census duk inda ka danna haka ko zaka ji wata ce kana ƙara dannawa zaka ji wata sun kusa guda 30 kuma dukkan su irin wannan abin suke duk inda ka danna kiɗa kawai zaka ji to wannan barna ce shine ah, abin da nake so in ce shine mai kokari jama'a mu hana matan mu da ƴaƴan mu shagaltuwa da wannan abubuwan wani labari ne za a ce a dinga gutsuntsina shi minti biyar biyar goma goma har sai an yi wajen wata shida ana yin shi kuma dukan shi ƙarya ne duka ƙarya ne gaba ɗaya ga sotu yusufa gaskiya da gaskiya ba a karanta ba ga sotul anbiya'i ga sotul qasasi ga shu'ara duk wannan labaran da ke cikin su na alqur'ani masu dadi din nan da ibrar da ke cikin su ba su ishe mu ba jama'a ku kun kullu da aka yadda aka yaƙi tunanin mu har kuma ma ba ma ganin cewa wannan matsala ne yanzu wani magana da muke muwa mana yin su ne a matsayin masu zafin kan addini a haka mutane za su fasara mu a matsayin muwa masu zafin kan addini ne amma duk mutanen sauran mutanen da ba su zafin kan addini a bisa da suke cewa za su ga wannan ai ba wani abu bane to me a wani abu ne da na gaskiya abu ne samu a cikin matsalolin da muke ciki a yanzu don wannan maguzanci ne jama'a jahiliya ce ba ba ba, ba alkhairi bane wa man itada du'a al-mashru'a fi awqatihi wanda duk ya saba da yin addu'a wadda Allah ya shar'anta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta a lokutan addu'a kal ashar kamar lokutan asubahi wa adbaris salawati da lokutan karken sallah kamar a cikin sallah wadda ake a cikin tahiyya da kuma azkar da ake a bayan sallah was sujud da addu'o'in da ake a cikin sujuda wanda duk ya saba da waɗannan wa nahwi zalika da ire-iren waɗannan agnahu an kulli du'ain mubtada'in fi zati wannan zai wadatar da shi daga wata addu'a ta bid'a wadda ake a wani lokaci au ba'di sifati wadda ta zama gaba ɗayan ta bid'a ne ko wasu bangarori na sifofin ta bid'a ne wanda ke yin azkaru sabah wal masa ina ruwan shi da azkar na bid'a ina ruwan shi da wuridin tijjani ina ruwan shi wanda ranar juma'a zai karanta kafi yayi ta annabi salati yayi azkar na asbahi yayi na bayan la'asar ya taho juma'a da wuri ya zo ya ta sallah ya karanta alkur'ani ayi sallar juma'a da shi yaushe ke lokacin yin wazifa ba ruwan shi da ita ya riga ya gama abin da Allah ya sa shi wanda duk bayan sallar asuba ko cikin dare ya tashi karanta juz'i daga cikin alkur'ani ya tashi ya wuturi ina ya ga lokacin da zai tsaya yana wani shirme na wani tarbiya ta dariƙa ina ya ga lokacin da tsaya yana jiyejiyen kiɗa ko biye-biyen wani shirme ko kallon wani series na fim ina ya ga wannan lokacin ma'ana kamar da ya ambata da tun farko yana buga mana misalai ne lokutan ka in ma dai ka cike su da ayyukan alkhairi ko kuma baka yi haka ba lazumin akasin haka ayyukan shiri za su cika maka lokacin ka fa'alal aqili to ga nasiha da yayi mai karfi jama'a yace wajibi ne akan duk mai hankali an yaji tahida ya zama yana da kokari da kwazo fittiba'is sunnah wajen bin sunna fi kulli shay'in min dalika a cikin duk wani abu da ya shafi waɗannan zikirori ladubba tsarin rayuwa zamantakewa makwabtaka al'adu addini cin abinci sutura tafiya zaman gida duk wani abu da zaka yi ya zama ka lazimci bin sunna game da haka jama'a wannan fa shine kiran da sibin tamiya suka yi ake ta jin haushin su shine kiran mala bakar gumi shine kiran dan hodiyo shine kiran da'awa ainihin jama'atu ahlus sunna ta, ta izala shine da'awar su mala albani su malan ja'far duk wanda kaji ana jin haushin shi akan wannan ne cewa an yajtahida fi ittiba'i sunnati fi kulli shay'in min dhalik ai kokari abu sunna akan komai da kun ci haka sai a ce ku kun cika tsanantawa ya ba za ku kyala mutane su yi abin da suke so ba wa ya'ta da an kulli ma yadhunnu min al-bida'i annahu khairun bi nau'in min sunani ya kokari kuma ya maye gurbin duk wani abu na al'adu na bid'a ya maye gurbin shi da al'adu na sunna ma'ana al'adun daurin aure al'adun mutuwa al'adun zamantakewa al'adun neman aure al'adun zaman sulhu al'adun cin abinci da sana'o'i da suturu duk wata al'ada da aka san mummuna ce to a kauda ita a maye gurbinta da al'adar sunna wanda ba ce da a wasu mala albani ba jama'a da ake jin haushinsu a ƙasar nan a ce komai za a bincika meye sunna to kaji ibn taymiya ke wannan nasiha yanzu yace fa innahu man yataharra alkhaira yu'tab duk wanda yake kirdadan alkhairi to Allah zai bashi alkhairi wa man yatawaqqa sharra yuqa wanda yake kokarin gujewa sharri Allah zai gudar da shi daga sharri in yanzu duk abin da zakai kana taka tsantsan menene sunna a ciki meye ba daidai ba meye alkhairi kaza ya tabbata kuwa kana tambayan malamai kana bincikawa idan kai ɗalibi ne na ilimi kana ainihin ƙoƙarin sauraron tafsirai na malamai na kirki kana jin yadda suke ainihin bayanai akan al'adu da ɗabi'u da tsarin addini to Allah zai sa ka dace akan wannan dubi kisar Salmanul Farisi yadda ya samu kanshi a cikin ɗimuwa ta malamai na bid'a da fasikai da macuta amma saboda ya nufaci sharri a ƙarshen al'amari Allah ya- ya nufaci alkhairi ƙarshen al'amari Allah ya haɗa shi da alkhairin gamuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da samun darajar zama sahabi daga cikin sahabbai Allah kuma ya tsayar da shi daga sharrin waɗannan fastoci macuta miyagu a a nan ainihin wato a Ibn al-Usaymin ya ƙara yin wani ta'aliki yake cewa yana da kyau a san cewa ƙarƙashin wannan magana duk mutumin da yake abin koyi ne a cikin al'umma, to shi aikata abubuwan da suke sunnoni da mustahabbai wajibi ne a kan shi. Barin kuma abin da suke makaruhai ne, ko abin da suke saɓanin muruwa ko khilaful aula, to wannan ma dole ne shi a kan shi. Ina fata mun fahimci wannan. Akwai abin da suke sunnoni ne mustahabbai da falaloli da ƙarin darajoji. mutane suna yin su gwargwadon iko to idan ka zama kai a cikin al'umma jagora ne ana kallon ka ana koyi da kai a kai to kai wajibi ne idan ka zo wannan wajen wajibi ne kai wannan abin da yake sunna dole misali yanzu mu dauki al'adun aure jama'a akwai al'adun aure da dama waɗanda suke ba daidai bane ahlus sunna suna yin su to idan kai ka san kai a cikin al'umma ka jagora ne ko to bai kamata kai sassauci a yi wannan abubuwan ba ko kaɗan abu ko da mustahabbi ne ana ganin ko a yi shi ko ba a yi shi babu kome ko to kai ka ɗauki yin shi a matsayin dole sai ka yi shi saboda al'umma suna kallon ka a matsayin wani madubi da suke koyi da shi kuma ɗabi'ar mutane da zaran wani babba ya aikata abu sai su ga to ai tunda wani yayi ba kome za su iya yi su ma ko tunda wani ya kauce kaza babu kome su ma za su iya kauce wannan kaza din Allah ya gafarta mala albani namu marigayi wannan wurin nake so na maimaita kalmar shi da yake cewa tun yana matashi da ya lura Allah ya mishi wata baiwa akwai alamun al'umma za su jingina da karatunsa ko karantarwarsa ko da'awarsa ce sai yake yayi abubuwa da dama waɗanda matasa yan wanshi suke ko da abin da ya halasta ne da haka bai zuwa kallon dambe bai zuwa kallon silma bai zuwa kallon kwallo din da ake wani abu na sharholiya sai ya guje wannan wuraren ma'ana akwai abubuwan da misali babu laifi dan ba asalin haramun ne don kayi su ba amma a matsayinka na jagora yin su to zai bayi zuwa ga wani abu ko dai a kyare jama'ar ka cewa ai malamin kuma yana yin kaza ko kuma jama'ar taka wawaye a cikin su dauka to wannan sunna ne ko ainihin wato wani abu makamancin haka biyo baya misali yanzu dan ka taho da motar ka daga Samur zaka je Zaria sai kaga wasu ɗalibai 'yan makaranta masu ƙonannin gashi dinnan suna neman lift sai kawai ka ɗauko su ba wanda ya ce wannan haramun ne ko akwai wanda ya ce haramun ne ba su lift babu to amma idan kai alarama ne mai jan baki akan mambari ko malami ne mai tafsiri to kaga yanzu wannan to to ba daidai bane a wurinka ko da ta kama zaka taimaka musu to sai ka ba su kuɗi ka ce to ku hau mota wannan ka musu taimako ne a matsayin wal mu'allafatu qulubuhum eh sai ka ba su kuɗi ce to ku hau tasi ku tafi ko da can kai saboda ganinsu da za a yi a motarka mujalladin ganinsu to zai ba da wani hoto da zai iya kawo matsala za a iya maka muguwar fassara za a iya kyaran da'awarka da wannan da sauransu to shine abin da ibnu usaimi ya ce anan har ya buga misalai da zuwa wurare irin na ziyara da ake a kasan maka an je aikin haji wasu duwatsu wasu masallatai ya ce waɗannan wurin ba su da wata falala amma dai ba za a ce haramun ba ne sai ce to amma in kai malami ne ka a ganka a wajen saboda mujarradin ganin ka ka je wannan dutsen kai ma ka hau to zai sa mutane su dauka to sunna ne yanzu sai a ce ai an ga malam albani a wurin ai an ga malam usaimin a wurin ai an ga malam salihun albadar an ga abdul musul abbad to waɗannan malamai ne da zaran an gansu sun yi wannan abin shikenan sai a dauka sunna ne saboda mutane suna koyi da su wani lokaci har makauniyar kwaikwayo kun iya tana anan malai dinga faɗa akan cewa me yasa za a ce hakkarin hula sai an yi irin nashi me yasa dan ka ji malam zai ƙara aure kai maka ce dole sai ka ƙara me yasa dan ka ga malami da sabon handset ko sabon roba roba kace kai ma sai kai to duk wannan sa daga cikin abubuwan da ya kamata a kula da su anan wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa faslun fa amma maqamatul anbiya'i was salihina wa hiya al amkinatu allati qamu fiha aw aqamu أو عبدوا الله سبحانه لكنهم لم يتخذوها مساجدا فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء المشهورين ما ليتشي غاوة غبا dangane da al'amarin makamatul anbiya wuraren da annabawa da salihai suka zauna ai wahiyal amkina sune wurare allati qamu fiha wanda suka ja da zango ko suka zauna wajen au aqamu ko kuma suka ainihin tsaya tsayawa wanda yake bai dade ba iqama shine kamar a dan dakata ko a yada zango au abadullah subhanahu ko suka bauta wa Allah a wurin lakinnahum lam yattakhidhuha masajida amma basu mai da wurin wurin bauta na musamman ba falladhi balagani fi dhalika qawlani anil ulama'i al mashhurin yace akwai maganganu kala biyu daga shahararrun malamai game da ainihin bibiya waɗannan wuraren ahaduhuma magana ta farko annahyu an dhalika wa karahatu an yi hani an yi kyamatarwa daga ka dinga bibiyar inda annabi wane ya tsaya ko salihin bawa ya taba tsayawa wa annahu la yustahabbu qasdu buqatin lil ibadati cewa ba mustahabbi bane a nufaci wani wuri da ibada illa an yakuna qasduha lil ibadati mimma jaa bi shar'u matukar ba an samu shari'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da bayani karara akan nufata wannan wurin ba da ibada ba mislu an yakuna nabi sallallahu alaihi wasallama qasada halil ibada kamar ya zama shi annabi alaihi salatu wasallam ya taba nufata wurin ya je ya bauta kama qasada salata fi maqami ibrahima kamar da ya nufaci maqamu ibrahim a ka'aba kenan yayi sallah wa kama kana yataharra salata inda al-istuwana kamar yadda yake kuma kirda dan ya dinga yin sallah a wurin wata dirka wadda take kafe a tsakiyar rauda din shi kenan wa kama yaqsudul masajida yuqsadul masajidu lis-sala kamar yadda kuma ake nufatan masallatan anguwanni a zo ayi sallah a cikin su wa yuqsadu saffu awwal kamar yadda kuma ake nufin da gangan da musamman ake so a shiga sahun farko wa nahwu zalika ko makamancin wannan wannan shine magana ta farko cewa duk inda shari'a bata ce aje ba to kar aje wal qawlu thani annahu la ba'asa bil yasir min zalika magana ta biyu wasu suka ce babu laifi da dan kankanin bibiyan sawun ko burbushin wasu annabawa amma kar a yawaita kama nuqila an ibnu umara kamar da aka hakaito daga abdullahi dan umar annahu kana yataharra qasd al mawadi allati salakaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa Abdullahi dan Umar ya kasance yana nufatar bibiyan wuraren da manzon Allah ya taba bi in ya zo kan wata hanya ya san inda manzon Allah ya bi sai ya bi ya san manzon Allah ya da zango a nan sai ya tsaya ya san manzon Allah ya taba yin fitsari a nan sai ya je ko baya jin fitsari ya tsuguna a wajen ya ga manzon Allah ya taba kewayawa a wata bishiya shi ma sai ya kewaya manzon Allah ya zauna ya sha inuwa wannan bishiyar shi ma sai ya je ya zauna ya sha manzon Allah ya sha ruwa a wannan rijiyar shi ma in ya bi wurin sai ya sha ruwa to ibnu umar yana yin wannan wa in kana nabi sallallahu alaihi wasallam qarsa lakaha ittifaqan la qasdan koda ya zan manzon Allah ya aikata abin ne bisa gam da katar kawai coincidence ba wai da gangan ba kawai zangon tafiya shine ya tsaya daidai wurin ko kuma ya zo wurin ne kawai yaga yana da buƙatar shan ruwa ko yana da buƙatar kewayawa kamar misali a ce irin da aka ce ya iso makka aikin hajjin ban kwana hudu ga wata kaga ba wai ya tsara ne musamman iso garin hudu ga wata ba to ba sunna bane kenan mutum ya ce dole sai ya kirdaji hudu ga wata zai isa makka ko ya kirdaji ashirin da biyar ga wata zai baggarin su dan manzo Allah ba ya kirdada ne kirdado na musamman ba ina fata mun gane wannan to akwai irin wannan abin da ya faru ittifakan ba qasdan ba amma Abdullahi dan Umar yakan kirdaje shi qala sindi al khawatimi akwai malam Abubakar sindi al khawatimi dalibi ne ga Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda al'imamu abu ya alalfarra ya ba da labari a cikin littafin tabakatul hanabila cewa gidansu ne yake makwabtaka da gidansu imamu ahmad sai zan tun yana yaro yana shigowa ana wasa da yara har sai ya zama kawai ɗalibin makaranta sunan shi kenan sindi alkhawatimi albagdadi to shine ya ruwaito tambayoyi daga ainihin imamu ahmad da amsoshinsu daga ciki ya ce sa'alna aba abdullahi aba abdullahi anin rajuli ya ati hadhihi almashahid mun tambayi imamu ahmad game da mutum ya dinga zuwa waɗannan wuraren wa yadhhabu ilaiha ya dinga takanas ta kanu zuwa wuraren tara zalika algafata malan kana ganin babu wani laifi qala sai al-imamu ahmad yace amma ala hadith ibn ummi maktum idan muka kalli hadisin ibn ummi maktum wannan makaho annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusalli fi baiti cewa ibn umar maktum ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gidan ya zo gidan shi ya mai sallah hatta ya takhira zalika musallan har ya maida wannan wurin masallacin sa wa ala ma kana yaf'aluhu ibn umar kuma da abin da muka ji labarin Abdullahi dan Umar yana yi ya tattabba'u mawadi'i mawadi annabi sallallahu alaihi wasallama wa asarahu yana bibiyan wuraren zama da burbushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falaysa bidhalika ba'su yace babu laifi game da wannan an yi atiyar rajulul mashahida mutum ya je wani wuri da aka gudanar da wani abu na addini kamar ya je ya tsaya ya ga badar filin da aka yi yakin badar ko uhudu ko ya je ya tsaya ya ga bishiyar da aka yi sulhu hudaybiya ko makamancin haka illa annan nasa qad afratu fi hadha jiddan wa aktharu fi ce amma mutane sun wuce makaɗi da rawa sun yawaita ha abin ya wuce misali to wannan shine dalilin da zai sa ainihin wato a kyamata ko da asali ba abin kyama bane saboda saddu zari'a mutane sun yawaita sun wuce makaɗi da rawa ba ma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba na wasu can waɗanda ba su kai darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko wasu ma waɗanda ba a ma san su ba yanzu nan sai ka ji labarin an ce an ga inyasi a wani bango a wani gari sai a je a dinga shafa bangon har a karya mutumin bangon gidan shi wani sai an dauko yan sanda sun sun buga tiya ga sun kore mutane a ce ai an an ga wani idan ruwan aljanna a wata rijiya sai a zo a kwashi muku rijiyar gidan ku a inda ake walar ruwan nan sai sun kwakwale ta gaba daya tattaka muku kaya da sauransu to duk wannan ba shi da asali wa kadhalika nuqila naqala anhu ahmad ibn al-qasim annahu su'ila anir rajuli ya'ti hadhihi al-mashahida allati bil madina haka aka ruwaito har ila yau Ahmad ibn Qasim ya ruwaito daga Imam Ahmad dangane da wuraren da ake zuwa a Madina wa ghairiha yadhhabu ilaiha da wa inda ba Madina ba in ka je Madina za a ce gari jadda zoban manzon Allah ya fada daga hannun Sayyidina Usmana a can kusa da Quba ga gonar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah da kanshi ya taba dasa dabino duk an kai mu wannan wuraren a Madina duk mun je za su dauke ku ta yawo da ku kuna gani ga ga ga ga anguwar da manzo Allah suka zo shi da sayyidina Abubakar da Umar inda suke jin yunwa din nan suka je gidan wani sahabi aka musu abinci a ce nan ne gidan sahabu za a shigar da ku kuna so ku gani ga ga ga inda manzo Allah sallallahu alaihi yake yake zuwa yaje sulhu wa mutane ga inda aka yi taron sakifa ta ta, ta banu sa'ida ga wurare da dama za su ta gaya maka to musamman kana da dan alaka da tarihi ko karatu ko dalibtaka sai ka ji abin yana da sha'awa haka to amma malamai suka ce kar a yawaita na da gaske abin mamaki shine uhudu ana zuwa ne dan daukan izina cewa a nan wurin sabai suka saba wa Allah Allah ya jarabce su to daga cikin kuma ka'idoji na usul na tauhidi shine ba a yin addu'a a wani wuri da aka yi sabo ko inda aka halakar da mutane ko inda suka samu jarabawa amma za ga mutane sun daga hannu suna addu'a duk zaka ga wannan da yawa ana zuwa ne kawai a gani a dau izina sai kuma ka gangaro ka zo ka yi ma waɗannan shuhada'u addu'a amma ba a wata addu'a a Uhud duk da ya halasta a ziyara to haka wannan gidan dabinon da ake zuwa gona ce babba za ga mutane sa ta siyan dabino a wurin suna suna siyan shi da wata abin nan miza ta musamman suna ganin kamar shine dabinon da manzo Allah ya dasa su kuma masu gidan dabinan suka samu dalili na tsawwala tsada dabinan da haka dabinan ya da muguwar tsada fiye da sauran na waje kuma duk iri ɗaya ne speshi ɗaya ne so za ka ga irin wannan da yawa rijiyar tana nan har yanzu an kewaye ta aka ce wai nan ne sayyidina usman ya tsaya sai zobe ya sillibe ya fada ciki aka yi ta yasa ba a gani ba nan ne inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaza nan ne inda akai kaza nan ne kaza ga sunan da yawa a Madina a Makka za a kai ka a ce ga gidan da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har wani wuri ake nunawa ga daidai inda jikin shi fara taba kasa ana nuna wannan wajen sannan ga gidan da aka yi renansa ga gidan da kaza ga ɗakin ummu hani inda aka yi isra'i da shi duk za su nuna maka wurare kuma mafiyan wuraren ƙarya ne yanzu kamar na madinan nan asalin inda ake cewa Madina a da bai wuce iya fadin masallacin manzo Allah na yanzu asalin inda Madina take a da sanda manzo Allah yake bai wuce iya fadin wannan masallacin ba duka sauran sai dai ka ce anguwanni haka kaman subab ko rigage na ba a ce fulani ba ko na, na, na, na larabawan daji kenan masu raƙuma wanda suke gefe awali da ake cewa amma asalin ƙwariyar metropolis din to iya nan ne kawai duk waɗannan benayen da aka yi duka da wurin daji gonaki ne kawai don inda za ka gane haka baki'a da take jikin masallacin da bayan gari ce ya aka ta zama jikin masallacin yanzu saboda masallacin ya iso har iyayen da take to amma mudawwafai ne wasu su ma tukari ne yan uwanka su ma ba, ba mutanen makka bane ko mutanen madina sun samu ikama ne suna ta neman kuɗi suna da tasi sun san ko ina kai kuma ka zo da jahilci da kuma in, inquisitive nature kana son komai sai ka gani sai su dauke ka su ta yawo da kai suna kwace maka iriyar ɗinka mai kwan ka je ka ci abinci mai kyau ka sai littafai ka samu alheri ka je ka zauna a majalisun malamai a masallacin harami ka ji ilimi sai su bata ma lokaci suna yawo da kai a gari wani ma ko sallar farilla baya samu a masallacin haka wallahi sai su kashe maka wuni guda suna yawo da kai kuma su baka kati su ce goma ka kira su in kana da bukata akwai sauran wurare duk irin waɗannan wuraren su ne yake cewa duka na farko tukunna ba sunna bane sannan ko da ɗan kaɗan ya halasta dan a gani dan daukan izina dan kuma iya bada labari to amma bai halasta a yawaita ba shine nan muka karanta in kun tana a cikin Zadul Ma'ad daga littafin Rihlatu bin Jubair yake bada labarin sun je aikin haji aka kai su kan dutsen da su annabi suka buye din nan kogon garu saur ko wanda suka buye sanda abin nan suka biyo su kafirai lokacin hijira to yace a lokacin ana da wani tunani cewa duk wanda ya kasa shiga wurin to dan zina ne haka a camfi aka camfa kuma yake zaka ga mutum wani kato sai ya iya shiga don wurin kankani ne wani kuma sai ganshi ba kato ba amma sai ya kasa shiga sai ai ta mamaki ana abin nan yace ya tausaya wani mutum wanda ya ya iya shiga ana tura shi amma ina ya kasa shiga yace haka haka ya fito ta kuka ya ta kuka yana ta Allah ya cewa ya kai aka haife shi a matsayin dan zina duk camfi ne kuma kaga kenan abun ashe ya dade tun ba yanzu ba dan ibnu jubair ya rayu before ibnu taymiya din nan kuma gashi bin tamiya yana bamu labari yanzu gashi kuma har yanzu in kaje makka da madina ana yin ire-iren waɗannan abubuwa wannan fa ma a baladullahi haram kenan inda ake da ƙasa ta tauhidi to ina kuma gaba inda ba wannan ba je ka iraki ka sha kallo je ka al-atabatul husainiyya al-muqaddasa inda yan shi'a suke zuwa a karbala ko a cikin ainihin bagdad ko a kufa mashahid a ƙasar misra a kufur sheikh a alkahira a iskandariya a fustat duk suna nan haka a kasashen irin turkiya da makamantansu to haka a nan lokali a sokoto a nan nan sokoto ga sunan muna gari Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa sai aka tambayi al-imamu ibnu hanbal ahmad ibnu hanbal yace amma yace amma ala hadith ibnu ummi maktumin annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama an ya'tiwa fa yusalli fi baitihi hatta yatakhadhu masjidan wa ala ma kana yaf'alu ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع موادع سير النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي أنه نصب في موضع ماء فيسأل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أوكي يصب في موضع ماء yace kamar yadda ya ambata a wancan amsa da ya ba Sindi al-Khawatimi anan ma ya amsa wa Ahmad ibn al-Qasim cewa dangane da hadisin watan wannan sahabi ibnu ummi maktumin da ya gaici manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gidan shi ya mai sallah a wani waje dan ya mai da wajen masallaci da kuma Abdullahi dan Umar da ya kasance yana bin tafarkin da manzo Allah ya bi wajen tafiya ga wani waje ya zo ya subbu ma'an ya yayyafa ruwa akan wani waje fa yusalu an zalika aka tambaye shi fa qala sai yace ra'aytu nabiy sallallahu alaihi wasallama yasubbu ha huna ma'an naga manzo Allah yana yana ainihin shika ruwa anan qala amma ala hadha fala ba qala yace wa rakhasa fihi mai riwayan Ahmad dan Qasim yace Imam Ahmad ya bada sassauci akan wannan sun makala bayan ya bada sassaucin kuma sai yace walakin qad afrata nasu jiddan mutane sun zake da yawa wa aktharu sun yawaita fi hadha al-ma'an game da wannan abu fa zakara qabr al-Husaini Imam Ahmad ya ambaci kabarin Husaini wa ma yaf'alu nasu indahu da abinda mutane suke na maguzanci a kabarin Husaini rawahu mal khallal fi kitab al adab waɗannan labarai guda biyu al imam abubakar al khallal shi ya bada labarin sa a littafin shi mai suna kitab al adab faqad fassala abu abdullah rahimahullahu fil mashahid kaga imam ahmad yayi bayani dalla dalla game da wuraren bauta wuraren da suke wato mashahidu wuraren da suke hubbara hubbari wa hiya al amkinatu allati fiha atharul anbiya irin wuraren da akwai burbushin annabawa was salihina min ghairi an takuna masajida lahum ya zama kuma waɗannan wuraren ba masallatai bane kama wadi abil madina kaman wurare da suke ƙasar madina bainal qalil allazi la yattakhidunahu idan ya bambance tsakanin ɗan kaɗan wanda ba a mai da shi wurin ibada ba ya ce wannan babu laifi wal kasirin lazi ya ta idan da kuma wanda yake mai yawa da aka mai da shi ibada ya ce wannan akwai laifi kama ta kaddama wadda tafsilu jama'a fihi bainal asari wannan bayanin na dalla-dalla imamu ahmad ya haɗa tsakankanin hadisai ne wa aqwalis sahaba da maganganun sahabbai fa innahu qadra wal bukhari fi sahihihi an musa ibn uqba qala dan imamu al-bukhari ya rawaito a cikin as-sahih daga musa ibn uqba ibn ayyash wanda bararren bawa ne na al-zubair yana da hadisai a cikin dukan kutubus sita ya rasu hijira shekara 141 to musa ibn uqba ibn ayyash al-asadi yace ra'aitu salim ibn abdullah naga salimu dan gidan abdullahi dan umar ya taharra amakina min at-tariq yana kirdadan wasu wurare akan hanya wa yusalli fiha sai naga ya tsaya a wurin yayi sallah wa yuhaddithu kuma yana bada labarin anna abahu kana yusalli fiha cewa baban shi yana sallah a wannan wurin wa annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi tilkal amkina kuma cewa baban nashi umar abdullahi kenan ya bada labarin cewa ya ga annabi na sallah a wurin salawatullahi wasalamu alaihi قال موسى سي موسى بن عقبة ابن عياش يتي وحدثني نافع أن ابن عمر كان يسلي في تلك الأمكنة هكذا النافع مولى ابن عمر شما يبان لبارن شوى أبلا يتعلم عمر ينعين صلى أو أنه فهذا كما رخص فيه أحمد رضي الله عنه kaga wannan shine irin wanda Imam Ahmad yace babu laifi wa amma ma karihu dayan ko wanda Imam Ahmad yace makruhi ne farawa Sa'id ibn Mansur fi sunanihi الإمام سعيد بن منصور أتكين السنن يرويته يتي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش أم معرور بن سويد yace daga ma'arur dan Suwaid al-Asadi al-Kufi wannan wani tabi wani daga cikin tabi'ai ne wanda kamar da al-Imam al-Bukhari ya bada labari shi da Ibn Hibban a cikin as cewa ya rayu shekara 120 kuma bai furfura ba gashin gemun shi da kanshi baki kirin haka Bukhari ya bada labari a cikin at-Tarikhul Kabir wannan tabi'i ma'arur ibn suwaid ya ce an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kala umar ya ce kharajana ma'ahu mun fita tare da umar fi hijjatin hajjaha a wata aikin haji da umar yayi fa qara'a bina fil fajr da aka zo sallar asuba sai umar yayi mana limanci sai ya karanta mana alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil raka'a farko wal'ila fi ƙuraish fi saniya wannan yana sunancin idan ana tafiya ana taƙaita sallah banda ƙasurul arkan akwai kuma ƙasurul banda ƙasurul adad akwai kuma ƙasurul arkan karanta karatu a cikin ainihin wato sallah ba sai an yi dogo sallah ba yana daga cikin ainihin abin da za a iya cirewa a cikin wannan falamma raja'a min hajjatihi yace da aka dawo daga aikin hajjin ra'an nasabta darul masjida sai Umar ya ga mutane suna ta gogoriyo akan masallacin inda aka yi sallah fa qala ma hadha yace me nan qalu suka ce masjidun salla fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai wannan wani wuri da manzo Allah ya taba yin sallah fa qala hakaza halaka ahlul kitabi qablakum wannan shi halakar da banu isra'ila gabaninku ittakhadhu athara anbiya'ihim biya'an sun maida tafarki ko burbushin annabawansu ya zama biya shine wato chapel church church man uridat lahu minkum fihi salatu falyusalli man aradat lahu, lahu fikum salatu falyusalli wanda sallah ta bujiro mishi daidai lokacin da yazo wannan wurin yayi wa man lam ta'rid lahu salatu falyamdi wanda ko sallah bata bujiro mishi ba to ya wuce kawai ya wuce faqad kariha umaru radiyallahu anhu ittikhadha musalla nabi sallallahu alaihi wasallam idan wa bayyana anna ahlul kitabi innama halaku bimithli hadha kaga Umar ya hana mai da wurin da manzon Allah ya yi sallah ya zama ainihin wato wurin ire-iren waɗannan bibiya ce don banu Isra'ila sun halaka saboda wannan ya yi wannan ne a matsayin saddu zari'a duk da asali ya halasta saddu zari'a kuma ƙa'ida ce tabbatacciya a cikin ainihin addinin Allah ibn al-qayyim ya kawo mata wajihi wajen guda ɗari ba ɗaya a cikin i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin dan tabbatar da saddu zari'a وفي رواية عنه أو رواية دقشي معروض إن يتشي أنه رأى الناس يذهبون مذاهبا ياغا متاني اسنا تبن تفركي دبن دبن فقال أين يذهب هؤلاء سي عمر يتشي إنا سكي زوا faqila aka ce ya amiral mu'minin masjidun salla fihi annabi sallallahu alaihi wasallam ai wani masallaci da manzo Allah taba yin sallah fa hum yusalluna fihi suna zuwa ne su sallah faqala inna ma halaka man kana qablakum bimithli hadha wannan shi halakar da na gabaninku kanu yattabi'una athara anbiya'ihim wa yattakhidunaha kana'isa wa bi'an suna bin burbushin annabawansu su mai da shi coci da wurin sujuda faman adrakatu salatu minkum fi hadhihi almasajid falyusalli wanda sallah ta riske shi a wannan wurin sai yayi wa man la falyamdi wanda kuma bata riske shi ba ya wuce kawai wala ya ta'ammadaha kada ya dinga kirdadan wurin wannan isnadi ne jama'a tabbatacce shi kanshi malam ibn timiya ya inganta shi a wasu wurare kamar a cikin littafin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila da aka tabbatacce kisa ce daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu cewa shi yana kyamar irin wancan abin da ainihin wato ɗansa yake zamu zo mu ji ma har ya sa an rugurguje wasu asar dan kada su zama wa mutane zari'a zuwa ga shirka waɗanda tabbas da a ce sun wanzu da sun bayu zuwa ga zama zari'a zuwa ga shirka a lokutan da sahabbai suka shuɗe in ya zan wannan sahabbai suna raye wasu suna zuwa suna wannan irin gangancin to ina kuma ga a lokacin da ya zama babu sahabbai kamar yadda manzo Allah yake faɗa cikin hadisin Muslim cewa sahabbai na amana ce sune amanar al'ummata fa idza zahaba ashabi ata ummati ma yu'aduna in sahabbai na suka shuɗe abinda aka wa al'ummata alƙawari na bayanan bid'a da sabani da rashin bin gaskiya zai zo ya bayyana a cikin al'ummata za mu saurara anan sai Allah ya kai mu katu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh